بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين godiya ta tabbata ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta juma'a don ci gaba da karatun wannan littafi na bulughul maram wanda za mu tashi babu adabu qada'ul haja babin da zai bayanin ladubban biyan bukata a lokacin da mutum eh, zai biya bukatarsa eh, ta bayan gari ko bawali akwai ladubban da ya kamata ya ladabtu da su ko saboda musulunci ba abin da bai magana akan shi ba عن أنس رضي الله عنه قال دق أنس يرد الله تتبت أقريش يشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذن زي شيغا مكيوي دخل أنا إذن زي شيغا كافين يشيغا ودأ خاتمه sai ya aje zoben shi akhrajahul arba'atu marwaita hudu suka rubuta suka huddo shi wa huwa ma'alulun ko sai dai hadisin yana da illa imamun nasa'i yake cewa wannan hadisin gaira mahfuz ko abu dauda ya ce kuma munkar ne hadisi ne munkari shi kuma wanda ya littafin ibn hajar ya ce ma'alolin me yasa ya zamanto mai yana da illa aka ce saboda sanadin shi yankakke ne tsakanin ibn jurayj da kuma az-zuhri saboda shi ibn jurayj din nan bai shi ba daga az-zuhri yana akwai wani tsakaninsu to wannan da a tsakaninsu da aka kayar maimakon ya ce ya ji daga wane shi kuma wanan nan daga zuhuri to sai ya ce ya ci sai ya kayar da aka kayar da wancan to wannan shi ne ya sanya hadisin ya zamanto yana da illa ibn qayyim ya ce hadisi ne shazun kuma munkar kuma garibun ko duk mun yi su a can ba ko shazun shine mi mukhalafatu ko kuma ce kenan ka gani ko ko kuma muraja'a da kyau eh karanta shi mun ya a rika haddace a rika rikewa ko ma'ana zoben annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce a bisan shi an rubuta muhammadun rasulullah saboda haka bai shiga makewayi da shi sai ya aje shi waje sai in ya hutu da wannan ana nuna maka duk wani abin da akwai sunan Allah a cikin shi ko sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai kamata a shiga makewaye da shi ba wannan karancin ladabi ne kenan sai a cire shi a ajiye waje in an fito sai a ma'ana kin shi ma'ana sai a sai a sa sai a sa kenan an karhanta mutum ya shiga makewayi ko kuma wani wurin da zai biya buƙatarsa alhali akwai wani abu tare da shi wanda a cikin shi akwai ambaton Allah ko sunayen Allah ko sufofin Allah aka ce sai dai akwai darura wanda yana jin tsoron in ya aje shi waje kafin ya fito ana iya sace shi ko ya mance shi ko? sannan kun ga har yau dai wannan na nuna mana girmama ambaton Allah da sunayen Allah shi yasa aka ce makaruhi ne ba haramun ba amma alƙur'ani haramun ne a shiga da shi ko wa an anas radiyallahu anhu daga anas yadda Allah ya tabbata a gare shi kala yace kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza dakhala al-khala idan zai shiga makewayi kala sai yace Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ya Allah ni ina neman tsari gare ka min al ko daga sharri wasu suka ce daga min al daga sharri wasu suka ce daga kuma mazajen aljannu wal khaba'is da kuma matan aljannu ko kuma ma'abuta sharri sune shedannu kenan ko ta fassara Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi Allah ina neman tsari gare ka daga sharri wal khaba'ith da mutanen sharri sune shaytanu gane ku akhrajahu sab'a marwayta bakwai suka rawaito su bukhari muslim abu dauda tirmizi an-nasa'i ibn majah da kuma ahmad ko kenan cewa idan mutum zai shiga dush abin da ake in mutum ya niyyar shiga dush wannan isti'aza da mutum zai neman tsarin nan da zai zai kare kan shi ne daga ƙoƙarin da shaidannu suke yi na su cutar da shi in kika yi haka kenan shaidannu ba za su samu daman cutar da ke ba domin wuraren ƙazamta nan ne mazaunin shaidan yana in kika shiga biki yi ba shi yasa kake ganin mashi yawan mata suna fama da shaidan ba su yin addu'o'i na shiga makewayi ko kuma abin da ya kama da haka yana wurare na najasa da ƙazamta su ne wuraren shaidannu waɗanda suke tattaruwa wurinsu su tsaya a ciki komawa zuwa ga Allah da riƙo da Allah da neman tsari da Allah daga shaidannu da sharrukansu wannan yana iya tsiratar da mutum ya kare shi daga sharrinsu. kenan kaga wannan na nuna mana wajibi ne a nisanci ma'ana ƙazamta da wuraren ƙazanta shi yasa aka ce wuraren da shaidannu suke wuraren da suke mazaunar shaidannu ne na farko akwai makewaye ko na biyu gwadala wurin dahuwa duk wurare na shaidannu kaga wasu mata sai mace ce a yi abinci sai a bar shi nan bude in dare ya in kika yi abinci ka kare sai ki ɗauki abinci ka cikin ɗaki in kika bari na shaidannu sai su bude ko da yake in an rufe abu ba su bude an yi bismillah a kare to ba duk bace bace za ta yi bismillah ta rihe ko to da ci abinci ke ki kauda kenan da makewayi da wurin da huwa da shinhudar da ba amfani da ita kenan in dai kin san baki amfani da shinhudar to kai in kika yi ma'ana shinhudar da ba ba amfani da ita to sai shaɗanu su su kwanta ba to da kuma wuraren da aka rarrata ya tuwaye akwai masu buga wani abin nan sai a zo a rarrata ya tuwaye ku duk shaɗannu nan suke zo su zama shi yasa kilimce ki sa cikin abin ɗinki jahirati yesu waɗannan duk wuraren zaman shaɗannu ne Tuwaye ake sa ƙarƙashin gado. A'a wanda aka rataye ake magana, kayan da aka rarrataye nan ne shi. A'a. In dai ba ƙazamta a ƙarƙashin gada, in akwai ƙazamta wannan suna shiga.
wanda aka daɗe ba su saba
eh to saboda ba amfani da su kenan suna ƙi ɗaukan matsayin shi hudar da ba a amfani da ita kenan in ba kwanci za ki kaki zo ki gya ki shin huda ki shin huda ki abin kawai ki fita haka da kawai kwana ɗaya kwana biyu uku duk ba a kwanta saman ta ba shi ne inda ana kwanaki ba a kwanta masa ba to bai kamata lokacin da za a amfani sai a ruwa kenan kin san ba ki amfani da ita tattare ta shi ne matsala mana shi yasa ai ba a rabuwa da shaɗannu mana eh tunda duk ga wuraren da ya kamata a bi musulunci ba abin da bai bayani bai bayanin sa ba to sakaci duk su ne ke kawo waɗannan abubuwa da wuraren shara da wuraren shara daga ko a bar gida da shara ko abin nan wuri ba share da sauran duk wannan shaɗannu na zuwa wuraren da su wa an anas radiyallahu anhu daga anas yadda Allah ta tabbata a gare shi kala yace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance yana shiga makewayi fa ahamilu idan zai shiga makewayi fa ahamilu ana wa gulamun nahawi ni da wani yaro kwatankwacin wari na sai mu ɗoki idawatan min ma'in ko wata salka ta ruwa ya ƙarama wa ana zatan ko da wata wani ɗan ɗan sanda ko wani ɗan mashi haka ƙarami wanda ba dogo ba fayastan ji bilma'i sai ya kama ruwa da ruwa an ta shi wannan anaza yakan kawa ta sai ya ɗan rataye wani abu wanda zai zama mai sutura ba a ganin shi sai ya kama ruwa da ruwa muttafaqun alaihi bukhari da muslim Anas bin Malik al'ansari shekara goma yana mamanzu Allah hidima. Kuma wannan hadisin na nuna mana kenan in za in mutum zai kama ruwa ya suturci, ya nemi wani wuri wanda zai shiga ya suturci. Yana in jin shiga dushi sai ki karo, ko waɗanda suka shiga dushi sai su bar shi buɗe. A'a ki suturce yadda ba za a ga al'aurarki ba. Shi yasa manzo Allah yakan taya da wani tunda su lokacin nan mafi yawa dushukansu ba ba farto a ba idan ya je aka kawata sai a za ta yi wani zane haka sai zamanto sutura kan shi ba za a gane shi kenan mutum ya suturce ta inda ba wanda zai ganin shi kenan duk mutumin da yake nihi ya biya bukatarsa ya suturce daga inda daga idanun mutane ko ya yi nisa inda ba su ganin shi ko kuma ya kulle ƙofar wurin da zai biya bukatarsa ko ya aza wani abin da zai suturce shi wurin jama'a mutum na iya biyan bukata wurin jama'a amma ai mutum bai zuwa a hili mutane suna gani abin da ya yi ko ga hilin ne in ba wuri ba ne wanda ba to kai nisa nesa ga mutane inda ba su tunka To, wannan duka karancin ladabi ne na abin nan. Gaskiya da wannan. Wannan inda ba da yaushe ya bada yamin babu darura kuma wannan na amma dai abin da ya mutum ya nesa ga mutane ya suturce wannan yana daga cikin laduba na biyan bukata. kenan yana nuni akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin haka idan zai biya bukatarsa ko kenan in ba cikin gida ba ne ba kenan yana tafiya da wannan wannan mashin nan amma cikin gida kaga ba a bukatun wannan tunda dushi ne da komi kenan wannan ya nuna mana kuma ya halitta mutum na iya takaitawa akan in ya biya bukatar sai ya sa ruwa ya wanke ya istinja'i وعن المغيرة وعن المغيرة بن شعبة دغ مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال يدعى الله تتبت أغريش يتي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي مني خذ الإداوة وكي وننسى الكر فانطلق سين دوكو سي من ذا الله يتفي حتى توارى عني سيد يبوي من معناه ينسى دني إن بنغنيش faƙada hajatahu ya je biya buƙatarsa muttafaqun alaihi bukhari da muslim yana wannan ya ɗauko mai abin da ya salkashi ta ruwa da suka je gaba ya amsa sai da ya je can inda bai ganin shi nesa gare shi sai ya biya buƙatar shi kenan an so mutum ya nisa ya yi nisa ya ɓoye ma mutane a lokacin da zai biya buƙatarsa amma rihe al'aura game da mutane wannan wajibi mutum ya buɗe al'aurar shi gaban mutane ya tsaya ne na yana tsukunni gaskiya na rashin kunyan ya yawa ko shi wajibi ne saboda haramun ne mutum ya buɗe al'aurarsa sai dai a wasu wurare na musamman yana an so mutum ya shirya ruwan da zai yi tsarki da su a lokacin da ya niyyar biyan buƙatarsa kuma ya halitta mutum yana iya neman taimako ga wani shi ya ɗauko mai wasu wannan ko abin da ya kama da haka وعن أبي هريرة رضي الله عنه دغ أبي هريرة يدعى الله تتبت أغريشي قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي اتقوا ال... إيه؟ اتقوا اللعنين إيه؟ لعانين لعنين ittaqul la'inaini ko kuma la'anaini kike ne ittaqul la'inaini ko la'anaini dare ana karanta shi ku ji tsoron alla'anaini ko la'inaini masu la'anta guda biyu ma'ana wurare biyu na la'anta alladhi yatakhalla fi tariqin nasi wanda zai zo yayi ban haya a hanyar da mutane suke bi su huce in kika zo bisa hanya kika yi ban haya duk wanda ya huce sai ya la'ance ki to irin waɗannan wuraren a nisance su au zillihim ko kuma inuwar da mutane suke sha ƙarƙashin wani icce ko ƙarƙashin inuwar wani bango inda mutane ke zaunawa su shakata mutum ya zo ya biya bukatar shi a nan wannan yana sabbaba masa la'anta mutane za su rika tsine masa albarka in tsinuwar wani ba ta hau kanki ba to ta wani ko za ta hau kanki rawahu muslim muslim ya rawaito shi wa da abu dawuda abu dawuda ya kara an mu'adin daga mu'ad radiyallahu anhu ya ce almawaridu ko? almawaridu wuraren da mutane suke ma'ana zauwa su zauna su shakata fadodinsu walafzuhu lafazinsa shine ittaqul mala'ina thalatha ku ji tsoron wuraren la'ana guda uku albaraza fil mawaridi ko? yin bayan gari fil mawaridi a wuraren da mutane suke zauwa wuraren da mutane suke zauwa kamar inda adda wata ƙorama ta ruwa ko wani gulbi ko wani tarki to duk ku ji tsoron mai ma'ana bayan gari a wuraren wa ƙari ati tsariƙi da tsakiyar hanya wasilli da kuma inuwa ta icce ko ta wani abu wali ahmada a ruwaya ahmada an ibn abbas daga ibn abbas radiyallahu anhuma yace au naqi ma'in ko haka ne au naqa'i ma'in shine matattarar ruwa inda ruwa ke tattaruwa duka ka ku zo wuraren nan ku ce ku yi bayan gari wa fihi ma da afun a cikin waɗannan ruwayin guda biyu akwai rauni wa akraza tabarani tabarani ya fitar da annahaya an qada'il hajati biyan bukata ta hata shajarati karkashin itaciya almusmirati mai ‘ya'ya, wa diffatin naharil jari da kuma maɓuɓɓugan ƙorama mai gudana inda ƙorama take bi ta wuce, ruwa su wuce, duka wuraren nan kan mutum ya yi bawali a ciki ko bayan gari. Min hadisi bin Umar daga hadisin Abdullahi ɗan Umar bi sanadin da'ifu da sanadi mai rauni. kenan haramun na yin bawali ko bayan gare a hanyoyin mutane da kuma wuraren da suke ɗan shakatawa da wuraren da suke halartarwa wannan duka an hana yin haka ƙara shi ne bayan gari وعن جابر رضي الله عنه قال دغ جابر يدا الله تثبت a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza tagawata rajulan idan mutum biyu za su yi bayan gari ko kamar yadda ake kauye da an sai a ce a huta waje a ta daji abikiya da abikiya to fal yatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi kowanne daga cikin su ya labe ma dan uwan shi amma da sai a zo a tsugunna kusa da juna ana hira to a tahi nesa kowa ta nesa kowa ya nemi wurin da zai laɓe wala ya ta haddasa kuma kasu yi hira fa inna allaha yamqutu ala zalika allah yana hushi akan haka rawahu ahmad ahmad ya rawaito shi wa sahahu ibn sakan ibn sakan ya inganta shi wa ibn qattan da ibn qattan wa huwa ma'lulun yana da illa kamar yadda imam ahmad ya faɗa illarsa wanda mai littafi ya nuna shine abinda abu dauda ya ce annahu lam yusniduhu illa ikram ba wanda ya zo da isnadin hadisin sai da ikrama ibn ammar al-ajali al-yamani shi kuma malaman hadisi sun raunana shi kenan wajibi ne in za a biya mutum za su biyan bayan gari kowa ya je ya laɓe sannan kuma ba a yin hira haka ne ko a ganin za mu kwana ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk